dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mahalicin samai da katsai mai jujjuya al'amura kamar yadda ya ga dama, yakan tsara tsari na lokuta wani lokaci a yi sanyi wani lokaci a yi zafi, kamar yadda wani lokaci ana cikin ini wani lokaci a shiga dare. kamar yadda wani lokaci ana cikin rani wani lokaci a shiga damuna kamar yadda yake jujjuya al'amura a rayuwar ɗan adam wani lokaci mutum yana lafiya wani lokaci yana rashin lafiya wani lokaci mutum yana farin ciki wani lokaci yana cikin damuwa wani lokaci mutum yana da wadata wani lokaci yana da jarrabawa ta rashi Allah subhanahu wata'ala shine wahidul ahad wanda ke jujjuya dukkan waɗannan al'amura kamar yadda ya ga dama a lokacin da yake so, kuma shi kada ya cancanta a gode masa cikin dukkan halin da aka samu kai, ko a rani ko a damuna ko a sanyi ko a zafi Allah kaɗai shi ne abin godiya, kuma duk yadda aka samu daidai ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ana iya bauta masa da irin nau'o'in bautan da suka dace a yi a irin wannan lokaci. Subhanahu wa ta'ala mai iya wannan iko ya canza yanayi daga yanayi ya sanya wani dama daga wata dama babu wanda ya isa wannan in ba Allah subhanahu wata'ala ba shi kadai ya dace a bauta masa domin shi ya sifantu da wannan sifa ta jujjuya al'amura irin yadda ya ga dama ya tsarkaka ya ɗaukaka ya fi ƙarfin ya ga abin da baya so cikin mulkin shine Allah subhanahu wata'ala kadai wanda ya halicci sammai da ƙasai ba tare da shawari ga wani ba ko ba tare da neman taimakon wani ba ya fi ƙarfin ya nemi taimako cikin tsarin mulkinsa ko ba mai masa katsalandan a tsarin mulkinsa baya kuma tsoron kowa wanda ya isa ya dakatar da shi cikin abin da ya tsara a cikin mulkinsa ya aiko manzanni ya cika manzanci da annabta da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aiko shi da fiyayyen littafi shine alqur'ani mai girma ya kuma umarce shi ya kira mutane zuwa ga kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta mata kuma su rungumi addinin Allah su rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane yanayi suke ciki ko yanayin dadi ko yanayin tashin hankali ko bala'i ko sauki ko cuta ko lafiya su koma ga Allah subhanahu wata'ala ya isar da sakon Allah bai rage komai ba ya bayyana wa mutane dukkan alkhairi ya umarce su da aikatawa ya bayyana wa mutane dukkan sharri ya hane su da kusatuwa zuwa ga sharri ira da amincin Allah su tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe hudubar tana tunatar da mu runguman tafarkin Allah subhanahu wata'ala a kowane irin yanayi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi huwa tabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم abinda muke dauka a ayan wa'tasimu billahi huwa maulakum wannan aya a yau ɗaya daga cikin limaman masallacin Madina haram na madina kenan a sheikh abdulbari asubaiti hafizahullahu ta'ala ya yi magana a kusan irin wannan maudu'i ne cewa mutane ba za su gushe cikin yanayi ko wanda ya musu daɗi ko bai musu daɗi ba ko su samu kansu cikin damuwa ko su samu kansu cikin wata bukata ko bukatar zaman lafiya ko bukatar sauki a rayuwa ko bukatar wani alkhairi da suke bukata ko bukatar ruwan sama ko bukatar albarkatun ƙasa ko bukatar adalci daga shugabanni ko bukatar nitsuwa a ƙasa ko a gari ko a gida mutane ba za su gushe cikin wannan ba suna bukatuwa zuwa ga haka yace kuma za su iya samun kansu cikin damuwa ko damuwan tashin tashina ko damuwan yanayi ko cututtuka ko damuwa a kasuwanci rashin ciniki rashin nisuwa, rashin samun riba mai albarka, ko rashin samun ciniki kansa, ko mutuwar kasuwa, ko mutuwar tattalin arziki. Duka wannan yana daga cikin jarrabawa da mutane za su iya samun kansu ko a lokacin da suka shirya ko ba su shirya ba ko suna tsammani ko ba sa tsammani amma duka wannan yace abin da ya kamata su koma gare shi shine su rike hanyar Allah shine Allah subhanahu wataala yace wa'tasimu billahi huwa maulaku ko cikin cuta kuke ko cikin rashi kuke ko cikin karyewan tattalin arziki kuke Allah huwa maulakum shine majibincin ku ya fi ku son ku sama da yadda kuke son kanku da kanku Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa kana bil mu'minina rahima Allah subhanahu wataala yana tausayin mu'mine sama da yadda mu'mine suke tausayin kansu sama da yadda suke tausayin junansu ashe kenan in kaga wani wanda kake tausayin sa don rashin lafiya Allah ya fi ka tausayin sa in kaga wani wanda kake tausayin sa don tsabar talauci Allah ya fi ka tausayin sa ma'ana in kana tausayin mutum saboda tsabar rashin lafiya ashe da kana da dama zaka bashi sauki in kana tausayin mutum don tsabar talauci da kana da dama zaka bashi kuɗi to Allah ya fi ka tausayinsa a irin waɗannan hali ɗin ma'ana shi yana da damar kuma zai iya bashi kuɗin amma ya bashi a haka yana da damar zai iya bashi lafiyan amma ya bashi a haka saboda me don ya jarraba ku liyabluwakum ayyukum ahsanu amal don Allah ya jarraba ku ya ga wane ne zai kyautata aiki domin Allah don haka wa'tasimu billahi huwa maulakum cikin daɗi cikin rashin daɗi cikin jarrabawoyi cikin bala'i cikin tashin hankali cikin duk abin da kuke gani wanda bai yi muku daidai ba wa tasimu billahi huwa maulaku shine Allah subhanahu wataala wani guri yake cewa istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyi duk abin da kaga Allah ya kira ku zuwa gare shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira ku zuwa gare shi to wannan shine alkhairi a rayuwarku ma'ana ku ambata ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar riko da alqur'ani da watsar da abun da yake ba daidai ba maza da mata manya da yara dalibai da malamai ma'aikata da waɗanda ba ma'aikata ba dalibai a jami'o'i da waɗanda suke koyar da su da waɗanda suke aiki tare da su wa'tasimu billahi huwa maulakum waɗanda suka shigo makaranta suka shigo jami'a da waɗanda dama suke cikinta da sabin shigowa ku sani cewa lalle Allah zai tambaye ku a bisa wannan rayuwa da kuke a cikin wannan jami'a ba wai za a muku tambayoyi ne akan rayuwar ku ta cikin gari ba kuma ba wai za a muku tambayoyi ne bayan kun zama ma'aikata ba a'a matukar kai mukallaf ne dukkan kusan wanda ya zo matakin karatu a jami'a ya zama mukallaf a rayuwa baligi ne shi Allah zai tambaye shi don haka rayuwarsa jami'a wace iri rayuwa ya zo da ita don haka waɗanda suka shigo sabi kuma da hankali da gurɓatattun mutane da za ku yi karo da su a cikin jami'a za ku iya karo da gurɓatattun mutane abokanai waɗanda za su nuna suna son ku a farko ba don komai ba don su lalatar da ku ba don komai ba don su hana ku abin da kuka zo yi ba don komai ba don su raba ku da addini akwai waɗanda suke zama a jami'o'i ya kai a ce sun gama amma sun ƙi su gama suna zaune suna jiran lalata ƴaƴan mutane mata suna jiran lalata ƴaƴan mutane maza wannan ana samun su a jami'o'i da yawa fadillahi alhamdu akwai karancin su a irin wannan jami'a amma ba babin taskiya ba ba za a iya rasa su ba wannan ke nuna cewa dalibai muna muku wasiya musamman sabin zuwa da kuma da hankali da waɗanda suke nan suna shirye irin catch them young in nan wanda za su zo kamar suna taimakon ku lokacin registration kamar suna taimakon ku lokacin shigowarku kamar suna nuna muku inda za ku je ku bi layi kamar suna gyara layinku kamar suna duka waɗannan akwai miyagu a cikinsu duk da cewa ba a rasa nagari akwai nagari waɗanda da gaske taimakon ku suke yi don ba ku san gurin ba amma ku da hankali da masu son su lalata ku da waɗanda za su rusa tarbiyyar da iyaye suka yi muku da waɗanda za su rusa tarbiyyar da makarantun islamiyya suka yi muku da waɗanda za su rusa tarbiyyar da malaman sakandare suka yi muku da waɗanda suka shirya rusa tarbiyyar da wannan jami'a din ta shirya ta muku ku shirya lalle akwai irin waɗannan wa tasimu billahi huwa maulaku ku dogara ga Allah ku rungumi addinin Allah cikin neman ilimin da za ku yi a matsayin ku na musulmai tare da cewa kuna da matakai da bangarori daban-daban na ilimi da kuka shigo amma kowane bangare ka tafi da addini a cikin sa bangaren likitanci ka samu kanka bangaren karanta harkar magani ka samu kanka bangaren karanta kowane irin bangare harkar shugabanci harkar siyasa harkar menene harkar kuɗi harkar duk abin da ka samu kanka to ka shige shi tare da addininka na musulunci wa tasimu billahi huwa maulakum Allah zai jibinci lamarin karatunku zai jibinci lamarin harkarku zai jibinci lamarin rayuwarku sannan zai jibinci lamarin samun aikinku da aikin da ya dace da ku da kuma aikin da zai sa ya zama kun samu albarka da nitsuwa da kuma taimakon rayuwarku da addininku da al'umma baki daya amma ku sani tun farko wa atasimu billahi huwa maulakum ku rike hanyar Allah kar ku sake a jami'a ba a sake hanyar Allah kar ku bi hudubar waɗanda suke ba na gari ba kar ku bi hudubar waɗanda suke makiya addinin Allah kar ku bi hudubar waɗanda suke ba su fahimci addinin Allah ba duk da cewa suna kira zuwa ga tunanin su kaman addinin Allah din suke yi amma sun kauce wa manhaji na tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku bi wannan ku rike tafarki bisa fahimtar magabatan al'umma sannan tsarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ku sani kuna da kalubale ta ko ta ina dukkan sauran jama'a iyaye da kuka turo yayanku kar ku dauka cewa kun tura yayanku inda za su je su zamanto ministoci inda za su je su zamanto sanatoci za su zamanto shugabannin kasa komishinoni gwamnoni a'a kar ku yaudari kanku da wannan ku dauka kun tura yayanku inda za su samu ilimi su dawo da ilimi na gari kawai wannan shine manufa me Allah ya tsara a rayuwarsu kuma shi ya barwa kansa sani amma in shedan ya yaudare ku kuka dauka ayan ku sun zama ministoci don haka su yi abin da za su yi nan gaba za su zo su warke wannan ƙarya ne yaudara ce ta shedan kar ka dauka ka sa yarka tana samun admission kana kallon admission ne ka ce ah wannan ta zama minista ƙarya kake saboda haka ka dauka ta zama dai ɗaliba yawa ka ci gaba da tarbiyyanta tarbiyya na gaskiya katta rabu da hijabi saboda an ga wasu ba sa sa hijabi ana dan gaisawa da maza ana dan shiga da fice ana dan zama teburi guda da sauransu a'a karka yaudaru da wannan ka dauka ta zama ya wanda ta taka wani mataki wanda za ta yi karatu domin taimakon addini ba za ta iya taimakon addinin Allah ba in ba ta tarbiyar addini din kai ne kuma zaka taimaka wajen riƙon tarbiyar ta ga addinin musulunci malamai za su iya taimaka maka amma duk himmarsu tarbiyyanta ba zai tsaru ba in iyaye ba su ba da goyon baya ba dukkan dokokin da jami'a za su yi ba zai cimma buri ba matukar iyaye ba su goyi bayan hakan ba don haka ƴaƴa mata muhimmai ne a cikin addinin musulunci musamman a wannan zamani na rayuwa akwai mutane waɗanda suka tsana tarko na kama ƴaƴa mata don su lalatar da su don a aiki zuriya lalatattu nan gaba kar ku sake musu kar ku ba su goyon baya ta hanyar sake musu ƴaƴanku su je su yi abin da suka ga dama da su kar ka ɗauka ‘yarka sai ta lalace ne za ta zama cikakkiyar ‘yar boko, a'a, ka ɗauka ‘yarka cikakkiyar ‘yar addinin musulunci ne, kuma tana nan da ƙarfinta wajen karanta duk abin da za ta karanta, ka yadda da basiranta, ka yadda da tarbiyyarta domin ta taimaki addinin Allah. Wannan shi ake bukata, ba wai ka ɗauka cewa a'a matarka yanzu ka fidda ita a ƙangin ƙauyanci zuwa ga ƙangin wayewa ta lalacewa wayewar yammacin duniya ba. wani ya sako matarsa a jami'a amma ya bata kawai ballagaza ba tare da tunanin yana da kishi a kanta a addinance yana da kishi a kanta a matsayinsa na dan adam ba wani kawai ba shi da sauran abin da yake da shi na alakar addini a game da matarsa wai don kawai ya sace a jami'a wannan kuskure ne ke ma matar karki zamanto haka karki ci amanan mijin da ya baki dama ki karatu ko ki ci amanan mahaifin da ya baki dama ki karatu wani mijin shi ya biya wa matarsa ta zo ta yi karatu karki ci amanar wannan a matsayin ki na dalibar jami'a ki sani Allah zai tambaye ki ki sani ke wakiliya ce ta gari ki zamanto jika ga ummahatul mu'minina jika ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ayyukan su na kwarai ba za ki zama balarabiya irin su ba amma za ki zamanto kina tare da su makwabciyar su a gidan aljanna in kin yi aikin da suka yi don haka ku san wannan ku gyara ku riƙe abin da ya kamata wa tasimu billahi huwa maulaku dalibai da suka shigo musamman sababbi da wanda dama can suna ciki muna isar da wannan sako zuwa gare ku iyaye na waɗanda suka shigo sababbi da wanda dama suna ciki wannan sako ya isa gare ku cewa lallai ne kar ku fattar wargaza tarbiyyar yaya don wai kawai sun shigo jami'a a'a ku zuba ido a kansu har bayan sun gama jami'a matukar kana raye ɗanka sunansa ɗa kowane irin mataki ya taka sunansa da kuma akwai matsayin da duk yanda mutum ya kai ga ilimi ko wani sanin duniya in dai yana da ƙananan shekaru to sai an babba ya ɗora shi babba zai iya gano wani abu amma ba shi da ƙarfin gudu ko kuma babba yana gano abu nan yaro zai gano wani abu amma ba shi da dabaran yadda za a yi a gudu a tsira wannan abu saboda haka sai babba ya gaya masa don haka lalle ne a sani cewa manya ku rike cewa ku manya ne iyaye iyaye ne har abada iyaye ne kar ku dauka cewa don dalibi ya je jami'a yana da yancin kansa yana da damar a kyale shi ya mallaki hankali ina akwai miyagun mutane a jami'a akwai miyagun abokanai a jami'a akwai miyagun mutane waɗanda suke shirye da rusa tarbiyyar jama'a don haka lalle a san wannan komin matakin da mutum ya taka na jami'a yana buƙatar har yanzu a kula da shi yana buƙatar a yi masa nasiha yana buƙatar a bashi shawari hakanan mata mazajensu suna da bukatar su cigaba da basu shawari da kula da su da kula da tarbiyyarsu hakanan malaman jami'a amana ce akan ku ƴaƴa da aka turo da matan mutane da suke nan lalle ku sani cewa amana ce ku kula da ita Allah subhanahu wataala zai daga darajar ku a duniya zai daga darajar ku a lahira ku yi aiki kawai domin Allah ku nemi lada a gurin Allah ku a matsayin ku na malamai masu karantarwa a wannan jami'a ku sani wannan amana a wuyan ku take kar ku yadda wasu su bata wannan amana din ko wani yayi wasa da matar wani alhali kana da karfin hana shi alhali kana da ikon hana shi lalle ne ku sani cewa dole ku hana wannan abubuwa matukar kun ganshi kun san shi abinda aka yi a boye ba ku sani ba Allah ba zai tambaye ku ba insha Allah ta'ala dukan mu gaba daya mu ji tsoron Allah kuma mu tuba zuwa ga Allah mu yi aiki na kwarai mu yi abin da yake shine daidai wa tasmu billahi wa maulakum Allah subhanahu wataala shine majibincin ku Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah ya ganar da mu Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وأذكركم قول الله تبارك وتعالى واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ما جعل عليكم من في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم أي الإسلام هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس أنتم أمة الوسط أنتم تكونون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الله سبحانه وتعالى يأمركم بأن تعتصموا بالله هو مولاكم عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى اصطفاكم واجتباكم فقال جل من, قال من قائل هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى هو الله سبحانه وتعالى ونعم النصير هو الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله في حياتكم يا طلبة الجامعة اتقوا الله في طلبكم للعلم واتقوا الله في حياتكم في هذه الجامعة المباركة وفي جميع الجامعات اتقوا الله في حياتكم واعتصموا بالله هو مولاكم يا أيها الفتاة يا أيها الفتاة أناديكن من هذا المنبر وأذكركن بقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بالله هو مولاكم وما جعل عليكم في الدين من حرج يقول الله سبحانه وتعالى فنعم المولى ونعم النصير واتقوا الله أيها الآباء حذاري حذاري أيها الآباء واتقوا الله في أبنائكم وبناتكم واتقوا الله في بناتكم ساعدوا بناتكم على الالتزام بالحجاب والخشمة والحياء ثم سلوا الله التوفيق على تربية بناتكم واعلموا أن في الجامعات كثير من الشياطين ممن يريد أن يضلوا بناتكم خاصة البنات في هذا الزمان يحتجن إلى المراقبة خاصة من قبل الآباء وخاصة هن في الجامعات يحتجن إلى مراقبة خاصة في هذه في هذا الزمان زمان الفتن وزمان الزلات وزمان يعني الغروب فاتقوا الله عباد الله واتقوا الله أيها الآباء في بناتكم وأبنائكم wa ayyuhal mudarrisun ittaqullaha fi amanatikum inna allaha inna allaha alzamakum bi hadhihi al-amana hadhihi amana ri'ayatu at-tullab banatuhun aw aywa bana zukuruhun wa unusuhun an'ama Allahu alaykum bi an tudarrisuhum fi marhalati al-jami'iyya fa hadhihi amana wa sayas'alukum Allah subhanahu wa ta'ala anha yawm al-qiyamah fahfazuha biqadri istita'atikum fahfazuha kama alzamakumuha Allah subhanahu wa ta'ala واعلموا عباد الله أننا نحتاج إلى الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة ونحتاج إلى أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وخاصة في هذا الزمان زمان الفتن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا على الإسلام والإيمان وأن يمن علينا بالإيمان الثابت واليقين الثابت إنه على كل شيء قدير ونسأله أن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ويجمعنا وإياهم في جنة الفردوس ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ويجعل ذرياتنا وأزواجنا وأزواجنا قرة عين لنا في الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير اللهم أنزل علينا بركة من عندك في بلدنا هذا وانبه وسائر بلاد المسلمين ووفق ولاتنا وولاة أمرنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما إنك على كل شيء قدير اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم من أرادنا أو أراد أهلنا أو ذرياتنا أو أموالنا بسوء أو شر اللهم عليك به إنه لا يجزك ومن أراد ديننا بسوء اللهم اكفنا اللهم اكفنا شره بما شئت يا حي يا قيوم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير عباد الله إن الله أمركم بأفضل الأشياء وهو الصلاة والسلام على خير الأنام أمركم بذلك من كان حديثه أصدق الحديث وخير الكلام ألا وصلوا وسلموا على من أمركم بذلك وهو سيد الأولين والآخرين على وهو الله سبحانه وتعالى أمركم بالصلاة على سيد الأولين والآخرين فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنزل علينا بركة من عندك يا حي يا قيوم في حياتنا وفي بيوتنا وفي بلادنا إنك على كل شيء قدير إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم Thank you.